kwanan wata yau wata ne takwas ne
حدثنا بعض الناس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاويه بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عبده عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما الماء بعد الماء فهو المرء كل فحل تمضي فتكسر من ذلك فردك وأذنيك وتوضأ وضوءك للصلاة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka jami'ul ikhlas da ke nan sharaɗa phase 1 a wannan gari na kano a wannan yammaci na lahadi yau muna takwas ga watan zulqa'ida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan hudu shekarar miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-muntaka darasin da muka yi wa take da al-manhal at-tayyib al-mawrud bi sharhi muntaka ibn al-jarud wannan kuma shine darasin mu na bakwai a wannan littafi ya fara tun daga tsarki alwala har zuwa inda za mu ji insha Allahu a cikin wannan littafi hadisai ne wato masu tsafta wanda shi wannan malami ya tara wanda mun yi shimfiɗa a kansa yau za mu ci gaba da karatu daga kan hadisi na bakwai yana cewa haddathana bahar ibn nasr qala haddathana ibn wahab qala haddathani muawiyah ibn salih عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما الماء بعد الماء فهو المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ, وتوضأ وضوءك للصلاة malam yake cewa haddathana bahar ibn nasr to bahar ibn nasr ya ba mu hadisi kala shi kuma yace haddathana ibn wahab ibn wahab ya ba mu hadisi shi kuma yace haddathani muawiyah ibn salih muawiyah ibn salih ya bani hadisi shi kuma yace an al-ala ibn al-harith daga al-ala ibn al-harith shi kuma daga an haram ibn hakim shi kuma daga baffansa ammihi abdullahi ibn sa'd daga baffansa Abdullahi dan Sa'ad sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu kala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya wato yayi masa tambaya akan mazi kala sai yace wa ammal ma'u ba'da al-ma'i amma fitar ruwa bayan ruwa fa huwa al-mazi shine mazi wa kullu fahlin yumzi kowane namiji yana yin mazi fataksilu min dalika farjaka wa unsayka sai ka wanke gabanka a dalilin haka da kuma marinanka wa tawadda wudu'aka lis-salah kuma kai alwala irin alwalar da kake yi domin sallah wani hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai da ya kawo a wannan babi wanda yake magana akan maziyi tunda yana magana akan abubuwan da suke warware alwala wanda a baya can tun daga farko mun ji wasu daga ciki to zai ke magana akan maziyu almaziyu kamar yadda muka yi magana sa abinda yake fita daga wato ɗa namiji saboda sha'awa ko tunani wani hadisi ibn jarur ya ji shi daga malaminsa bahar ibn nasr bahar ibn nasr ibn sabiq al-khawlani maulahum al-misri mutumin masar ne alkunyarsa abu abdullah kuma amintaccen malami ne na hadisi ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana 227 yana da shekara 87 a duniya shi kuma bahar ya ji wannan hadisi daga malaminsa ibn wahab ibn wahab sunan shi abdullahi abdullahi ibn wahab abdullahi ibn wahab ibn muslim al-qurashi maulahum abu muhammad al-misri shi ma malami ne cikin manyan malaman kasar masar kuma ɗaya daga cikin manyan almajiran imamu malik ibn anas rahimahullahu ta'ala ya lizimci maliku sannan kuma ya dawo garinsa masar inda kuma a nan ya ta ba da ilimi har Allah ya karɓi ransa amintaccen malami ne kuma ƙwararre ne ta fannin hadisi sannan kuma malami ne mai ibada mai yawan ibada ya rasu hijirar annabi sana 197 hijirar manzo Allah tana shekara 197 ya rasu daidai da shekarar da waki ibn al-jarrah ar-ru'asi babban malamin hadisin nan mutumin kufa daidai da shekarar da ya rasu ita ce shekarar da shi wannan abdullahi ibn wahab ya rasu ibn hibban ya to ya rasu yana da shekara 72 a duniya ibn hibban yana cewa hafiza ala ahli misr wal hijaz hadithahu ya kiyaye wa mutanen masar da mutanen hijaz hadisansu wato ya haddace hadisan da mutanen masar da mutanen hijaz suke ruwaya Ahmad ibn Salih ɗaya ne daga cikin malamai na hadisi a Masar shi ma yake cewa haddasa bi mi'ati alfi hadis wato ya karantar da hadisi dubu ɗari to an ji hadisi dubu ɗari daga bakinsa sauraka malami ne wanda yake sananne kuma amintacce mai yawan ilimi to shi kuma ya ce ya ji hadisin daga mu'awiyat ibn Salih mu'awiyat ibn Salih ibn Hudayr al-Hadrami abu abdurrahman al-himsi mutumin sham ne mutumin siriya mutumin hims ɗaya daga cikin manyan malamai ya yi alƙalanci a andalus kuma malamin hadisi ne saduƙun ne amma lahu auham yana da 'yan kurakurai a hadisin daga cikin kurakuransa za mu ga wani lafazi a nan da ya ƙara wanda bai inganta ba ya shi ya rasu shekara ta ɗari da da hamsin takwas wasu suka ce ya rasu shekara bayan shekara ta ɗari da saba'in. imam muslim ya fitar da hadisinsa haka nan malamai hudu abu dawo da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah duk sun fitar da hadisin shi wannan malami muawiyah ibn salih ibn hudayr shi kuma daga malamin sa al-ala ibn al-harith ibn abd al-warith al-hadrami abu wahab al-dimashqi shi ma mutumin siriya ne a wajensa ya ji hadisin shi ma mutum ne amintacce kuma masanin fiƙihu duk da an jefe shi da bid'atul qadar kuma ya dan samu canji kaɗan a haddasa amma ba ikhtilati ba kun san akwai abinda malaman hadisi suke cewa at-taghayyur da kuma al-ikhtilat idan malami ya rikice gaba daya ya zanto baya iya tantance hadisansa to shine yake cewa ikhtalata wato ya samu rikicewar hadisai ko ya samu rikicewar kwakwalwa tagayyar kuma dan samu canji kaɗan ya dan manta wasu abubuwa da da ya sani to wannan baya baya cutarwa shi wannan malami al'ala ibn al-haris malamai da yawa sun yaba masa kamar abu dawud ya wasaƙa shi hakanan duhaim haka nan abu hatimin razi duk sun ce malami ne siƙa wato amintacce ya rasu shekara ta ɗari da talatin bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗin shekara saba'in kuma imam muslim da sauran malaman hadisin nan guda hudu abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibnu maja duk sun fitar da hadisinsa shi kuma daga malaminsa haram ibnu hakim حرام ابن حكيم ابن خالد ابن سعد ابن الحكم الأنصاري الدمشقي شما متمن سيريا ne shi ma wanda ya zauna Siriya ne duk cewa asalinsa mutumin Madina ne ta fuskar kakanninsa shi ma lafiyayyen malami ne amintacce malamai marubutan nan guda hudu sun fitar da hadisinsa shi kuma da ya ce ya ji daga baffansa baffansa abdullahi ibn sa'ad al-ansari sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ba quraishi ne sahabi ne wasu sun ce ba quraishi ne wasu sun ce ansari ne kai ba sabani na masana tarihi wasu sun ce al-ansari wasu sun ce al-qurashi sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma ya halarci gagarumin yakin nan da aka yi na al-qadisiyya wato yakin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya jagoranta a zamanin Sayyidina Umar wanda a dalilin wannan yaki ne daular Farisa ta je kasa shine yakin da ya kai daular Farisawa kasa aka karya wannan daular to ya halarci wannan yakin shi baffan nasa wanda shine ya ruwaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a Dimashq kuma dan dan uwansa shi kadai ne yake ruwaya daga wajensa wato shi Haram ibn Hakim ibn Khalid shine yake ruwaya daga shi wannan abdullahi bin sa'ad to wani hadisi malamai sun inganta shi duba da salsalar sun ingantacciya ce duk da cewa an samu ibnu hazm ibnu hazm a cikin littafinsa al-muhalla ya raunana hadisin dalilin da ya sa ya raunana hadisin shine bai gane wane ne haram ibnu hakim ba bai gane wane ne haram ibnu hakim a cikin isnadin ba saboda haka sai ya sai ya ce za'ifi ne sai ce mutum ne mai rauni wanda kuma mun ji cewa ba haka bane an samu Abdul Haqq al-Ishbili mai littafin al-Ahkam al-Wusta shi ma ya bi bayan sa shi ma ya raunana hadisin a dalilin Ibn Hazm ya raunana hadisin hakanan Ibn al-Qattan a cikin littafin Bayan al-Wahm wal Ilham shi ma ya raunana hadisin amma ba haka bane hadisi ne ingantacce saboda shi Haram Ibn Hakim kamar yadda muka ce Abu Dawud da abu hatim da duhaim duk sun inga duk sun wasaka shi duk sun ce amintaccen malami ne don haka waɗanda suka raunana shi ba su tsinkaye zuwa ga waɗannan maganganun ba saboda haka isnadi ne wanda yake tabbatacce shi yasa ibnu hibban ya inganta shi ya fitar da shi a cikin littafin sa haka nan sheikh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala shi ma ya fitar da hadisin ko ya ambaci hadisin a cikin littafin sa sahih abi daud hakanan abu isaac al-huwaini a cikin gauthul makdud shi ma ya inganta hadisin gabaninsu akwai ibnu sayyidin nas ibnu sayyidin nas al-ya'muri shi ma ya inganta hadisin a cikin littafinsa an-nafu shadhi wanda yayi wa tirmidhi sharhi shi ma ya tabbatar da hadisin zaka hadisi ne tabbatacce wani hadisi banda ibnu jarud abu dawud ma ya fitar da shi a cikin littafinsa السنن هكذا إمام أحمد يفتد شيء أوجه بيو أشكل لتافن سنة مسند هكذا ابن ماجه شما أوجه بيو أشكل لتافن سنة السنن هكذا الدارمي شما أشكل لتافن سنة السنن هكذا ابن خزيمة شما يفتد شيء كاقيا إن قلتا شيء كينا يساشي أشكل لتافن سنة الصحيح طبراني يفتد شيء أشكل مسند الشاميين saboda kamar yadda za ku gani salsalarsa bayan misrawa daga nan kuma sauran duka mutanen sham ne saboda ka fi da shi a littafinsa musnad shamiyyin hadisi ne kamar da muka ce tabbatacce in banda lafazin wa unsa yayka da yake cikin riwayar wanda zamu yi magana akan sa wannan hadisi da sauran hadisan da suka gabata a baya can mun karanta mun karanta hadisin wane ne na baya hadisin ali ko hadisin ali da ya aika akai masa tambaya al-miqdad ibn al-aswad ba al-miqdad ibn al-aswad yayi tambaya dalilin tambayarsa shine hadisin ali ali sayyidina ali da ya aika shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya akan mazi ya kuma tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fihi al-wudu wato akwai alwala ga wanda mazi ya fito masa ruwayar farko annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza wajada ahadukum shay'an min zalika falyanḍah farjahu qala ya'ni yaghsilhu wa yatawadda idan ɗayan ku ya ji fitar mazi tare da shi to ya wanke gabansa sannan kuma ya alwala a ruwayar sayyidina ali ita ce ruwa ta biyu ko akwai wata ko ita kuma na shida ko sai yake cewa minhul wudu ko akwai alwala idan abin ya faru kaga daman ya kawo shi hadisin ne dan ya gaya mana cewa almazi yana daga cikin abin da yake warware alwala fitarsa yana daga cikin abin da yake warware alwala inda yana magana kan alwala da abubuwan da suke warware ta kuma mun ce abubuwan da suke warware alwala da damansu ba su zo a cikin alkur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine yayi wannan bayanin kamar yadda Allah ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu to an saukar da alwala abin da aka faɗa kawai a cikin abubuwan da suke wara alwala shine al-ghaid al-ghaid shine bahaya shine bahaya ita kadai aka ambata amma al-bawlu an-nawm al-maziyu da sauran abubuwan da suke warware alwala kamar yadda muka sani ar-rihu duk ba ambace su ba to shine anan yake kawo su daga bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka duk wanda yace ba ruwan shi da bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam to zai yi rikirkitaccen addini ne addinin sa zai shi a rikirkice shi ba musulmi ba shi ba kirista ba sauraka gashi nan sadda su musulmi su ne waɗanda suka yarda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaba daya duka abin da ya zo da shi amanna bihi kullum min inda rabbina duk daga Allah ne saboda haka da alkur'anin da bayanin nasa duk daga Allah ne da Allah subhanahu wataala shi ce summa inna alaina bayana bayanin sai yana kanmu saboda haka shi bayanin da annabi yake yi daga Allah ne saboda haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ce kamar alkur'ani واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ayoyin Allah su ne alkur'ani alhikima kuma su ne sunar annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka annabi yi bayanin wasu abubuwa wanda aikace suna warware alwala saboda haka mutumin da ya rihi bayan ya alwala alwala shi ta kare wanda ya ce qur'ani zalla kaga zai iya jan mutane bayan ya rihi ma zai iya limanci zai zama liman to kaga sai ka guji bin irin waɗannan mutane sallah saboda zai yi rihi ya yi ja ka sallah ba ruwansa eh tunda alqur'ani ya ce in ka yi rihi bai fada ba annabi shi ya fada to haka nan wannan almaziyo shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan bayani yace minhu alwudu idan ya faru akwai alwala alwala ta wajaba a wannan a wannan hadisin da muka karanta yana cewa wa ammal ma'u ba'da al-ma ko haka ne wa ammal ma'u ba'da al-ma'u fa huwa al-madhi to wannan al-ma'u ba'da al-ma'i al-ma'u shine ruwa ba'da al-ma'i bayan ruwa to badruddin al-aini badruddin al-aini a cikin sharhin abu dawud ya fassara shi da cewa ana nufin mazi mazi bayan bawali al-ma'u al-awwal ya fassara shi da mazi al-ma'u ath-thani ya fassara shi da al-bawl shine fa ammal ma'u ba'da al-ma'i ay fa ammal mazi ba'da al-bawli to bayan fitsari mazi ya biyo baya domin yakan yi haka saboda haka al-ma'u al-awwal fassarahu bil mazi wal ma'u ath-thani fassarahu bil bawli to wannan tafsirin na Badruddin al-Aini shine ash-Shawkani a cikin littafin sa Nail al-Awtar shi ma haka ya fassara al-ma'u ba'da al-ma'i cewa duka ana nufin mazi ana nufin maziyi bayan wato fitar maziyi shaikhuna abdul muhsin al-abbad abdul muhsin al-abbad hafizahullahu ta'ala shi a sharhin da yau abu dawud abinda ya fassara al-ma'u yakunu ba'da al-ma'i ce al-maziyu ya fassara shi gaba ɗaya da cewa maziyi ake nufi badruddin al-aini ya fassara al-ma'u ta farko da da al-ma'u ta biyu daban-daban kowace ya ba ta ma'ana amma shi shaykh ya ba ta ma'ana ɗaya ce ce alma'u ba'da alma'i ana nufin shi maziyi din saboda yana fitowa bayan fitowa in ya fito ya sake fitowa ya sake fitowa ba ba fitowa yake lokaci ɗaya ya gama ba ba kamar mani bai da yake fita gaba ɗaya ko fitsari shi yakan yanke ya dawo ya yanke ya dawo ya yanke ya dawo yakan maimaito shi yasa aka ce alma'u ba'da alma to wannan tafsirin na abin nan na shi Sheikh Sheikhuna Abdul Hussein Al-Abbad shine nafsin abin da na gani a cikin Aunul Ma'bud da na zaci shi ne ya yi wannan tafsirin sai daga a yi sahibu aunin mabut shi ma ya yi wannan sharfin haƙ al'azim a bari shi ma abin da ya yi ya fassara shi kenan don yana cewa alma'u ya kunu ba'da alma'i ai anil mazi ba'da almazi kaga alma'u ba'da alma'i duk abu ɗaya yake nufi wato fitarsa bayan fitarsa bayan fitarsa saboda ba abu ne da yake fita lokaci ɗaya ba yace wa inna ma fassarna al-ma'a fi kilal mawdi'ain ay fassarnahu bil mazi duka guraren biyu al-ma'u al-ma'u muka bashi ma'ana ɗaya yace li anna zalika sha'nul mazi saboda haka shi har sha'anin mazi yake annahu yastarsilu fi khurujihi wa yastamirru yakan yi tafo yakan yi rika fita akai-akai kuma ya ci gaba ba lokaci ɗaya yake fita gaba ɗaya ba bi khilafil mani fa innahu idza idza dafaqa inqata shi mani Allah ya sifanta shi da ma'in dafiq lokaci guda yake tun kudowa ya fita to shi yasa su suka fassara shi da alma'u ba'da alma'i cewa abu ɗaya ne ake nufi to ala ayi halin shine dai babin da a cikin hadisin za mu ga wannan fassara ta biyu ta fi fassara farko ta badruddin al'aini saboda cewa mai a cikin hadisin idan muka duba hadisin cewa ammal ma'u ba'da al-ma'i fa huwa al-mazi saboda ka shi da kansa hadisin ya fassara kansa saboda ka fassarar da suka yi wannan tafi fassarar da badruddin al'aini yayi ya fassara al-ma'u ta farko da mazi ta biyu ya fassara ta da baul wannan ba zai dace da lafazin hadisin ba sannan annabi ce wa kullu fahlin yumzi alfahlu shine azzakaru min alhaywan alfahlu shine azzakar min alhaywan duk wani abu mai rai namijin sa shine alfahl saboda namijin dan adam namijin dabba namijin kowane irin abu namiji to yana fitar da mazi ai wa kullu zakarin min alhaywan sawan kana insanan aw dabbatan fa huwa yumzi yana wannan to waɗannan hadisan duka da muka karanta hadisin miqdad hadisin ali da shi wannan hadisin Abdullahi ibn Sa'ad Sa'ad ibn Abdullah dukkanin su suna nuna mana cewa fitar mazi yana warware alwala yana warware alwala sannan kuma suna tabbatar mana cewa najasa ce bari najasa ne wajibi ne idan ya fita a gusar da inda ya taba a wanke mahallinsa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wanke saboda saboda najasa ce yace a wanke to wannan shine qaulu ammati ahli ilmi cewa najasa na farko dai al-mazi yunaqiz lil-wudu wannan ijma'i ne babu sabani akan cewa fitan mazi yana warware alwala wannan ba wanda ya saba akan wannan sai dai ko dan tatsi ne shi ya saba amma dai duk musulmi akan wannan wannan fatawar suke babu wani sabani sai maganar najasa ne ba najasa bane ammatu ahlil ilmi ala annahu najis da dama daga cikin malamai mafiya yawancin su mafiya rinjaya su cewa najasa ce najasa ce saboda annabi ya ce a wanke gurin a wanke gurin alama cewa najasa ce amma an samu wata riwaya daga Imam Ahmad da take nuna cewa maziyi ba najasa bane ibn Qudama a cikin al-Mughni da ibn rajab a cikin fathul bari da almardawi a cikin al'insaf sun ambaci wannan ruwaya daga imamu ahmad kuma sun ambaci cewa jama'atan min alhanabila rajjahu hadhihi riwaya wasu daga cikin malaman hanabila sun rinjayar da wannan ruwayar amma abin da yake sahihi kuma rajihi a mazhabar imamu ahmad abin da yake sahihi shine alqawlu bi najasatil madi cewa maji najasa ne kamar sauran mazhabobin kamar yadda yake a mazhabar hanafiya da mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iyya to haka yake rajihi a mazhabar imam ahmad ibn hanbal cewa abin nan ne to za mu ga a cikin hadisan an umarci wanda ya ga ya fita daga cikinsa cewa ya wanke gabansa ya wanke gabansa saboda abin da ya fita daga cikinsa najasa ne da haka ya wanke shi to sai dai malamai sun yi saɓani maganar wanki gaban shin ana nufin a wanki inda ya taɓa ko ana nufin a wanki duka abin nan mutum ya wanki duka gabansa ba iya inda ya taɓa ba ba iya mahallin da ya fito ba to nan sun yi saɓani wasu daga cikin malamai da dama suna tafi sun tafi akan cewa ana nufin ya wanke inda ya taɓa shine wajibi in ya wanke gaba ɗaya gabansa wannan kuma wani abu ne na mustahabi bai zama wajibi ba amma wajibi a kansa shine iya kamar bawali kamar bawali idan mutum ya yi fitsari iya inda fitsarin ya fito iya nan zai wanke in ya ga dama ya wanke duka in har matse matsinsa da ya wanke wannan shi ya sa kansa ba a hana shi ba ba za a masa fada ba amma ba a tilasta masa ba to wasu da yawa daga cikin malamai suka ce haka amma wasu sun tafi akan cewa dole ne sai ya wanke duka gabansa musamman wasu daga cikin malaman malikiya wasu ba'ari na malaman malikiya sun yi hujja da wannan hadisan hujja da wannan hadisan saboda cewa da aka yi a cikin hadisan ya sil zakaraka ka wanke gabanka saboda haka suka ce azzakar hakikatan ya kunshi duka daga farko har ƙarshen sa ba iya inda abin ya fita ba in aka ce ya wanke zakarin sa ana nufin dukan sa ba iya gurin da ya faɗi suka ce wannan shine alhaqiqa kuma al-aslu shine hamlul alfaz ala haqiqatiha duk lafazi in yazo ka fassara shi a bisa haƙiƙanin sa kakka tafi akan wani bangare ake nufi sai dai jumhurin malamai ba su tafi akan wannan ba jumhurin malamai abinda suka tafi akan cewa iya inda najasa ta fito iya ranka za ka wanke in kuma ka wanke gaba ɗaya to wannan kai ka sa kanka ba tilasta maka aka yi ba suka ce mustahabbi ne kai hakan ba laifi me suka duba sun duba ma'ana ne nazaru ila al-ma'ana al-ma'ana shine wannan dalilin da zai sa a wanke din shine fitan najasa kaga ta fitan najasa ita ce aka ta sa a wanke to ashe inda ake buƙatar a wanke shine inda najasa ta taba inda bata taba ba saka bawa baya wajaba akan ka ka wanki ka wanki sun karfafi ra'ayinsu da ruwaya da tazo ko lafazin da yazo a cikin mustakhraj na al-isma'ili inda yazo da lafazin tawadda waghsilhu waghsilhu wannan damirin ya'udu ala al-mazi kai alwala ka wanke maziyin kaga kenan iya mahallin da ya fito nan zaka wanke to su waɗanda suka ce sai an wanke duka shin wannan wankewan duka ma'aqulul ma'ana ne aw litta'abbudi akwai dalilin da zai sa a wanke duka din koko kawai dai za a wanke duka din ta'abbudan lillahi kamar a matsayin ibada ce kusa akwai wasu ahkam da ake cewa ahkam ne waɗanda take ma'qulatul ma'ana za a iya ce maka an ce kai kaza saboda kaza saboda dalili kaza kaza kaza kaza a gaya maka wani abu da hankalinka zai fahimci dalilin da yasa aka ce kai kamar yanzu da muka ce an ce ka wanke inda bawalin ya taba saboda inda bawali ya taba ko mazi ya taba nan ne najasar take kaga ai hankalinka zai gano me yasa aka ce ka wanke iyanan saboda najasa ce kaga wannan maqulul ma'ana amma akwai wani abin da ghairu maqulul ma'ana mutum ba zai san me yasa ba kamar ulugul kalbi idan kare ya lallige a cikin abin shan ɗayanku aka ce falyaksirhu saba marrat ulahun na bittura ka wanke sau bakwai wankin farko ka sa ƙasa to in najasa ce za ta sa a wanki ai wankin farko ma ana iya kawar da najasar a wankin farko ma to me yasa aka ce sai kayi bakwai to shi yasa wasu suka ce wannan umarni ne na ibada kawai dan a ce dan ka ji cewa kai bawan Allah ne wanda ake so ka bi wata shari'ar da aka shar'anta maka ka fahimta baka fahimta ba duk ne saboda haka aka ce ma kai bakwai aka ce ka sa kasa shi yasa wasu suka tafi akan cewa ba wai saboda najasa bane inda dan najasa ce ba za a shar'anta tasbi'i ba ba za a shar'anta sai kai bakwai ba ballantana kuma a shar'anta sawa sai ka sa sai ka sa kasa suka ce wannan gairu maqulul ma'ana kamar salloli da muke yi ce sallah azhar kai raka hudu sallar maghrib abin nan la'asar kai raka hudu magriba kai uku isha'i kai hudu asuba kai biyu in an ce an tsire ka aka ce me yasa aka ce asuba biyu azhar hudu la'asar hudu magriba uku isha'i hudu me yasa aka karkasa da waɗannan adadin me yasa ba a ce azhar uku ba magriba hudu isha'i biyar eh asuba a ƙara ta zama shida ko takwas saboda an tashi da ka tashi ka murmure ka huta sai a ce a wannan ta'abbudan ne haka Allah yake so ya yi don mu bayansa ne saboda haka la yusalu amma yaf'alu hum yusalu abinda don Allah ya ce mi kawai mi ba maganar a ce me yasa ka ce mana mi kaza Allah ya ce mi shikenan wannan shine hikimar hikimar shine Allah ya ce ayi hikimar shine manzo Allah ya ce ayi me hikimar da ta zaka ce kaza kaza ce hikimar saboda Allah ne ya ce ayi menene hikimar da sa kake kaza hikimar saboda annabi ya ce ayi dole ita ce kololuwar hikima biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ga Allah da manzansa shi ne suke magana akan cewa to ku da ku ce a wanke gaba gaba daya shin wannan ta maqulul ma'ana ne ko ta'abbudi ne akwai dalilin da zai sa kuka ce duka ko ku a kawai ibada ce to in aka ce maqulul ma'ana ne kaga yana buƙatar yana abin nan baya buƙatar niyya in aka ce ta'abbudi ne yana buƙatar niyya ita ibada kowane abu sai kai niyya ita ibada a cikin kowane abu na ibada sai an yi niyya za ka yi alwala sai da niyya in za ka yi sallah sai da niyya in za ka yi azumi sai da niyya hajji sai da niyya duk wani abu ce ibada ce to sai an mata niyya niyyar shine ka san abin nan da za ka yi menene shi shine niyya inda ka tsaya za ka yi sallar isha'i to ka san a tsayi wannan taka isha'i za ka yi in ka san isha'i za ka yi to ka kulla niyya kenan an fahimta to wannan shine isha'i shi ita ce to ibada tana buƙatar wannan amma izalatun najasa wannan gawarwa ne shi wannan ba bukatar niyya kawar da najasa shi ba bukatar niyya za ka yi tsarki ba sai ka ce na waita tsarki ba eh za ka yi na waita tsarkin ruwa ka ce na waita tsarkin ruwa ko na waita tsarkin dutse duk ba bukata ko tsarkin kara duk ba bukata kawai in dai ka abin nan yanzu mutum ne yana da najasa a jiki bai wanke ba sai wani zo hankada shi cikin ruwa yana fitowa sai ga gurin najasan nan ya tafi shi kenan ba bukatar ce ai bai niya ba hankada shi aka yi an gane amma inda wankan janaba zai fa sai da niyya saboda haka mutumin da yake da janaba a jikinsa aka hankaɗo shi ruwa ya fada ya fito ce to shi kenan ma a'a ba dole sai ya niyya saboda wannan ibada ce an gane to ibnu da kekil 8 wannan malami babban malami ne asali ba maliki ne ya canja sheƙa ya koma ya koma ba shafi'i ba malikiya yake mutum masar ne kuma malami ne mujtahidi kuma ya san malikiya dan bayan ma ya koma ya canza sheka yayi da kamfin ya koma bangaren ya koma bangaren shafi'iyya kusan duk malaman malaman malikiya da ɗaliban ilimin su basu daina zuwa majalisin sa ba saboda ilimin nasa ai ba ruwan su da magana yayi da kamfin ko ya abin nan tunda dai ilimin yana nan ai ba tattara ilimin ya watsar ba saboda haka suna jin abubuwa na da suka shafi mazhabar malikiya ko da da cewa ya koma shafi'iyar yana daga cikin malaman da aka jarrabe su da wasi. yana da wasi. in ya zo ta tsarki ko wani abu ko alwala sai dak ga karanta tarmasa sai ka tausaya masa ga shi dai babban malami ne amma mubtalan bil waswas to akan wannan hadisin sai yake magana akan cewa zahirin hadisin a cikin sharhul umda umdatul ahkam ce zahirin hadisan nan da muka karanta a yanzu suna nuna cewa dole ba zai yi mutum ba zai tsarkin mazi ba sai da ruwa tadullu ala ta'ayyuril ma dole ne sai da ruwa saboda saboda da hadisan zamu igsil igsil ka wanke wankewa shine amfani da ruwa an gane an san cewa fitsari ana yin amfani da tsarkin hoge istijmar to shin mazi ma ana yin amfani da istijmar to shine ce zahirin hadisan ya dullu ala ta'ayyurul miya saboda duk hadisan cewa yake igsilhu sannan ka wanki sannan ka wanki wankewa kuma akai maganar wankewa to ana maganar ruwa ne saboda haka wal mu'ayyanu la yaqau limtithalu illa bihi duk abin da aka ayyana shi aka ce ga abin da ake so kai amfani da shi to in ba da shi kai amfani ba baka bi umarni ba haka yake cewa ce duk abin da aka nuna aka ce yi amfani da kaza sai ka yin amfani da wannan abin to baka bi umarni ba dole sai kai amfani da wannan abin to wannan shine abin da Imam Nawawi Imam Nawawi a cikin sharhin sa Muslim ya inganta wannan maganar tashi ya inganta wannan maganar tashi kuma yake cewa shine asahhul qawlaini fil madhhab shafi'i a madhhab shafi'iyya wannan shine mafi inganci magana guda biyu da aka hikaito cewa dole ne sai da ruwa shi tsarkin ba zai ba daidai ke da tsarkin bauli ba sai da ruwa ko kuma lalle sai da ruwa ba ce to a mazhabar shafi'i suna ganin lalle sai da ruwa amma a sauran littattafansa shi imamun nawawi ya inganta cewa ana iya amfani da dutse kamar yadda ake yin amfani da da dutse a wajen abin nan a wajen fitsarkin abin nan tsarkin bauli wannan kiyasan alal bauli sau dukkanin su najasa ce da take fitowa daga mahalli iri daya saboda haka da aka gusar da bawali da ruwa aka gusar da shi da dutse to shi ma mazi za a iya gusar da shi da dutse amfani da ruwa kuma wannan musahabbi ne saboda me saboda umarni da aka yi da cewa ka wanke sai a ɗauki wannan umarni akan al-istihbab cewa mustahabbi ne ko kuma kharaja makharaj al-ghalib aw annahu kharaja makharaj al-ghalib wato galibi an fa amfani da ruwa wajen tsarki an fa amfani da ruwa kafin mutum ya amfani da tsarkin hoge ko ya amfani da arna su suke yin amfani da toilet paper amma mu musulmi da ruwa muke amfani to a wannan hadisi zamu ga a ciki ya ce ya ce fataksilu min zalika farjaka wa unsayaika da marinanka biyu to umarni da a wanke marina unsayai ne wannan ba wajibi bane saboda mai saboda wannan karin bai tabbata ba duk yawancin ruwayoyin da suka zo ba su ambaci unsayai ne ba a shi kansa wannan hadisin da muke karantawa duk yawancin ruwayoyin da suka zo hanyoyin da aka rawaito hadisin babu unsayeni sai wata hanya guda ɗaya daga cikin ruwayar Abdullah ibn Wahab kamar yadda take nan ruwayar Abdullah ibn Wahab Abdullah ibn Wahab ukhturifa alai shi kansa an yi sabani akwai Ibrahim ibn al-Munzir kamar yadda yake cikin littafin Mu'jamus Sahaba na Ibn Qani ya ruwaito shi ta hanyar Abdullah ibn Wahab ba tare da ambatan unsaye ne ba saboda ka shi kansa abdullahi ibn wahab mukhtalaf alai an saba akwai ruwayar da muke da take gaban mu ita wannan ruwayar ta shi bahar bahar ibn nasr ko ya ambaci abin nan akwai ruwayar Khalid ibn Musa shi ma ya ambaci daga ibn wahab ya ambaci wannan amma dai da ruwayar abdurrahman ibn mahdi ruwayar abdurrahman ibn mahdi babu wannan ta ce kuma ruwayar da su imamu ahmad da sauransu suka fitar saboda haka shi ambatan unsaye ne wannan bai tabbata ba a cikin ita shi kansa wannan hadisi muna yana da hanyar abdullahi ibn wahab da abdurrahman ibn abdurrahman ibn wahab da kuma abdullahi ibn salih ruwayar abdurrahman ibn wahab tana cikin musnad imamu ahmad tana cikin jami'u tirmidhi tana cikin ibnu majah da darimi amma babu maganar wa unsaye ne a cikin ruwayar haka nan abdullahi ibn wahab ya fitar da hadisin ta hanyar shi mu'awiyat ibn salih ibrahim ibn munzir shi ruwaito shi daga abdullahi ibn wahab babu ambatan wa unsayni amma sai aka same shi ta hanyar abdullahi ibn wahab wanda wannan ruwayar take gaban mu bahar ibn nasr da ibrahim ibn musa sun ruwaito shi daga abdullahi ibn wahab da ambatan wa unsayni haka nan a ruwayar abdullahi ibn salih wanda tana cikin musnad shamiyin ita ma ta zo da unsayni za mu ga sauran hadisai hadisan ammar abin afwan hadisin miqdad ibn al-aswad da hadisin ali da hadisin sahal ibn hunayf duk za mu ga cewa ba ambaci unsayin ba wanda yake nuna maka cewa ambatan wannan unsayin din ta yi zanto daga cikin auham din muawiya ibn salih ne da muka ambata cewa yana da yan kurakurai a cikin hadisinsa saboda haka wannan baya wajaba akan mutum sai ya sai ya wanke marinansa saboda wannan idan kuma har yayi to wannan wani abu ne wanda ke mandubi ga wurin wasu sai mandubi ne wato mustahabbi ne amma ba dole ba daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa wannan lafazin shaz ne akwai Imam Ahmad Imam Ahmad hakama bi shuzuz hadha al-lafz a ce wannan lafazin na wa'unsa ya ne shaz ne in aka ce shaz shi ne wani marwaici ruwaito wani abu da ya sabawa abinda amintattun malamai suka ruwaito idan aka samu wani ko da amintacce ne amma ruwayarsa ta sabawa sauran amintattun malamai to akan ce ruwayar shazza shazza ma'anarsa kuskure kuskure ne saboda haka ba ranar da zai gyaru tunda daman kuskure ne saboda haka yana nan kuskure a kuskure ne almunkar abadan munkar akwai ruwa da ta zo daga umar dan khattab yana umarni da cewa a wanke hatta unsayaini shi wasu malamai suka ce wannan mahmulin ne ala nadm wato mustahabbi yake nunawa ba wajabci ba saboda me a ruwayar da take nuna haka tana cikin sharh ma'anil asar na tsahawi akwai ruwaya da aka rawaito daga Umar tana cikin muwadda wanda a ciki yayi maganar wankewar amma bai ambaci unsaye ne ba wanda yake nuna maka cewa inda kaga ya ambata ba ya ambata bane da zummar yana wajibi sai dan yana mustahabbi to wannan hadisi yana da fawaid hadisan da muka karanta a baya da shi wannan hadisi akwai fawaid da malamai suka ambata Ibn Hajar ya kawo su cikin littafin Fathul Bari cewa a wannan hadisin al-Miqdad ibn Aswad ko hadisin Ali ibn Abi Talib da ya aika Miqdad ibn Aswad ce tambaye wasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna karbar qabul khabar al-wahid idan mutum daya ya kawo maka labari in dai amintacce ne ya kawo maka wata magana to ka karba in dai amintacce ne daman a wanda aka ce kakka karba shine wanda ba a yadda da shi ba in ja akun fasiqun bi nabin fatabayyanu ko majhul wanda ba a san shi ba ballantana a iya sanin abin da yazo da shi gaskiya ne ko ba gaskiya bane shine abin da karshen aya yake nunawa an tusibu qauman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadibi saboda haka al-fisq wal jahala duk suna daga cikin abin da yasa ba za ka karbi labari kai tsaye ba sai ka bincike idan mutum da ba a yadda da amanarsa ba da gaskiyarsa ba ya zo da labari to ka a karɓa kai tsaye sai a tsaya a bincika sai a bincika a tabbatar da magana haka take ko ba haka ta bane haka nan wanda ba a san kansa ba ba a san mutumin kirki bane ba mutumin kirki bane ya zo da labari to shi ma sai a bincika saboda me saboda an tusibu qauman bi jahala kan ku je bisa rashin sani ku je ku auka ma wasu mutane ku da kuna da dama to amma in mutum amintacce ne sai ku karba shi yasa ya halatta shi sayyidina ali ya tura al-miqdad ibn al-aswad je ya masa tambaya kuma yayi aiki da abin da ya ji daga wajensa ba zai ce wannan khabarul wahid bane ba zan karba ba sai an yi gangan ko sai na samo na biyu na uku na hudu sun taru sannan in yarda da shi a'a shi kadai ne to wannan alafar da cewa baya gurin amma a cikin karatun da muka yi akwai ruwaya cikin sunan nasa'i da yake nuna cewa yayi tambayar ali yana gurin yayi tambayar sayyidina ali yana gurin sai yasa ma wasu suke sa shi a cikin musnad ali suke sa hadisin a cikin musnad ali haka nan ashabul atraf suke kawo shi a cikin hadisan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sannan hadisin yana nuna ya halatta ka wakilta wani ya je maka tambaya ya halatta ka wakilta wani ya je ya yi tambaya a madadinka kamar yadda sayyidina ali ya wakilta miqdadu ya je ya tambaya a madadinsa haka nan hadisin ya halatta yana nuna wato alwakil yana iya iqamatu da'wa ma'a huduri muwakkilihi a cikin ruwayoyin da muka ambata akwai ruwayar da take nuna cewa sayyidina ali yana zaune a majalisin lokacin da miqdadu yake masa tambayar ya ba shi wakilcin ya yi masa tambaya akan matsalarsa amma yana gurin ake tambayar to ya nuna kenan in aka wakilta ka kamar lauyoyi za su iya shigar da ƙara a madadin wanda ya wakilta su ba za a ce ai ba ku aka yi wa laifi ba shi zai zo ya bayani a'a tun da dai har sun wakilta shi to ya halatta sa abin nan inda ake kuskure a wajen misali harkar aure a wakilta wani shi ba ya wakilta wani a wakilta ka ka wakilta wani wannan bai yi ba saboda haka an yi aure ba da miji ba a ka'idar wakili shine wanda mijin ya ce je ka ka wakilta in kuma har zai wakilta wani to ya zama da izinin mijin wanda zai aura ya ce ni ba zan samu zuwa ba amma na ce wani ya je wani ya je a madadina ya ka gani eh ba matsala je shikenan amma haka kawai a waiga nan a waiga nan ba a ga wakili ba ya makara ana tsoron a tashi ba daura aure ba sai a hango wani abokin sa a ce zo ka karban masa to bai karbi komai ba ana kuskure sautari a nan a wannan matsalar za a ga cewa dan in ka kula yawanci bangaren ango sun abin nan masu karba sun fi makara sai ga masu bayarwa sun zo amma wanda za a ba shi shi fa shi za a ba amma da yake ba shi ne mai matar ba saboda ya masa kasassaba sai ki zuwa amma da shi za a ba ku ce kuma je karba da kansa da gudu zai zo to sai ka ga waliyin yarinya yana zaune amma shi kuma wakilin ango ana ta neman sa ana ta neman sa ya ki zuwa saboda kan aka yi fishi aka ce an fasa raura auren shi ba shi ta baya ba to wani lokaci aka samu irin wannan jinkirin sai a yi ta waiwayawa da an ga wani wani abokin angon sai ce kai zo ka karɓa masa mana ba haka shi yasa masu ɗaurin aure su kula idan aka ce wannan shine wakili dan bai zo ba to shikenan abinda watakila za a yi mai sauki shine a ɗauki waya a buga angon ya ɗaga a ce wakilin ka bai zo ba amma ga wani ana tare da shi in an tabbatar cewa shi ɗin ake waya ba ba ba do kada a yi pretending ta hadisan a ciki za mu ga yadda sayidina ali saboda kungiyar ma'aiki salarsa da girmama shi ya gaba zai iya yin gaba da gaba da shi bai yi tambaya saboda haka ya wakilta abokinsa al-mikdad ibn al-aswad cewa je masa tambayar wanda yana nuna yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke girmama shi suke darasta shi suke jin kunyarsa sauraka in suna zaune gabansa kamar waɗanda tsuntsaye suke kan kawunansu suna tsoron kassi wani babban motsi ma tsuntsun ya tashi haka suke abin nan amr ibn al-as yana cewa wallahi ba mutumin da nake so kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma wallahi in yau aka ce in faɗi sifofin annabi zan iya faɗa ba saboda idanuna ba su taɓa cika wato ban taɓa cika idanuna da siho da kallonsa ba saboda kunyar da nake da ita saboda haibar da nake da ita a ido saboda ka in ya ɗaga kai ya kalle shi sai ƙasa to kuma haka duka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin abin nan abin nan urwata ibn mas'ud al-thaqafi cewa ma kanu yuhidduna ilayhi an-nazar ba su iya kafa masa ido ba su iya ba ba su iya kafa masa ido saboda kunyarsa da haibarsa da girmansa da suke ji ma wani banza zo yana zagin su kuma a ce ba za a yi magana ba kuma wannan yana nuna abu ne na ladabi mutum ya ji kunya akan ya fuskanci wani wanda yake da aiba a kansa da wata magana da za ta sa ta yi nauyi kaga sai na ali saboda yana auren da na fatima bai iya zuwa ya yi tambaye kai tsaye ba sai ya tura wanda yana nuna cewa abu ne mai kyau kuma alama ce ta abin nan amma kuma har ila yau yana nuna cewa kuma kunya ba ta hana su su yi ilimi ba kamar yana na Aisha take cewa rahimallahu nisa al-ansar ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين الله يجيك أما تم متانا مدينة تشي كنيا بتحانا سسني من إلم الدين فهكا هكا سكي زوا سيوا النبي صلى الله عليه وسلم تنبيا وزو سيوا ما تنسى تنبيا akan duk abin da ya shige musu duhu duk wanda ya ce kunya zai ji ba zai tambaya ba ba zai nemi ilimi ba ba zai tsaya saurara ba to wannan kansa ya cuta to wannan duka daga cikin abubuwan da za mu amfana ne a cikin wani hadisi ban sani ba da lokaci to karanto hadisin da za mu shiga nan gaba karanto shi
قال ما جاء في وضوء من الطيب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن العوفائي أن يعيش أن يعيش عن أبيه عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق في مسجد دمشق وذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له الوضوء
mala yace babu ma jaa fil wudu'i min alqai babun da zai yi magana akan abin da yazo na hadisi game da yin alwala saboda amai shin amai yana daga cikin abin da yake karya alwala ko baya ciki shine abin da babin zai magana akan sa sai ka hadisi yace haddathana muhammad ibn yahya muhammad ibn yahya ya ba mu hadisi قال شيء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث شي كما عبد الصمد ابن عبد الوارث شي باشي wannan hadisin an abihi shi kuma daga babansa wato Abdul Warith ibn Sa'id an Husayn al-Muallim shi kuma daga Husayn al-Muallim Husayn ibn Zakwan al-Muallim shi kuma an Yahya ibn Abi Kathir shi kuma daga Yahya ibn Abi Kathir al-Abdi shi kuma an al-Auza'i shi kuma daga al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i shi kuma daga Ya'ish Ya'ish ibn al-Walid shi kuma daga babansa al-Walid an Ma'dan ibn Talha shi kuma daga Ma'dan ibn Talha an Abi Darda shi kuma daga Abu Darda sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'a fa aftara Annabi yayi amai sai ya ajiye azuminsa ko sai ya karya azuminsa kala sai ya ce falaƙitu sauban fi dimashq abu darda abu darda ya ce sai na haɗu da sauban fi masjidi dimashq a masallacin dimashq fazakartu lahu zalika sai na gaya masa gashi abinda ya faru faƙala sadaka abuwan da ma'adan ibn talha ne yake cewa sai na haɗu da sauban a masjidi a masallacin dimashqa fa zakartu lahu zalika sai na gaya masa abinda naji daga Abu Darda fa qala sai ce sadaka eh gaskiya ya gaya maka ana sababtu lahu alwudu ni ne na zuba masa ruwan alwalan ma wato kenan yayi alwala da cewa magana alwalan ba ta zo a cikin abin nan ba to wannan hadisi shine zai zama matashiyar karatu mu insha Allah karatu na gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh